أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام Wanda- عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamu tahawi littafi mai suna al'aƙidatu tahawiyya inda sati da ya gabata ba mu samu muka yi karatu ba to satin da yake saman na baya mun tsaya ne a inda muke bayani na ga ƙarshen bayaninmu mun tsaya a kan wanda ya ji tsayawa ya bi gaskiya ya ringa taraddudi sai kasance ya ta zabzab ba da ke cewa fa ya ta zabzab bainal kufri wal iman zaka samu mutum zai kasance yana kai kawo tsakanin kafirci da imani tsakanin gaskiya da ƙarya hakanan tsakanin tabbatarwa da inkari yana mai wasu wasi yana mai shakka ya rasa ma ina zaya shi ba mummuni ba wanda ya gaskata kuma shi ba wanda ya karyata ba mai yin jayayya kenan idan mutum bai tsaya ba akan aƙida ingantacciya zai samu kanshi a wannan hali kuma hali ne wanda idan mutum ya samu kanshi wayazu billahi zai kasance cikin wanda suka fada cikin rudu a rayuwarsu to sai malam ya ci gaba da cewa wala yasihhu al-iman bir ru'yati li ahli dar salam liman tabaraha minhum bi wahmin aw ta'awwalaha bi fahmin id kana ta'wilu ru'ya wa ta'wilu kullu ma'na yudafu ila rububiyyah bi tarki at-ta'wil ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه an ga wajen ko? na ina ga wurin nan ga wajen nan kenan a duba safaha ta 31 wala suwar imanu bin ru'ya li ahli dar salam liman ittabaraha minhum bi wahamin kenan akan eh, magana ta 37 akan ta ce za a tashi insha Allah kenan bari karanta anan da ke ku ga wajen maliki cewa wala yasihul iman bir ru'ya li ahli daris salam liman ittabaraha minhum bi wahmi anan malin yana magana ne akan ingancin imani sai yake cewa wala yasihul iman imanin mutum ba zai inganta ba bir ru'yati li ahli daris salam ga dukkan wanda yake ɗaukan ganin Allah da ‘yan aljanna za su yi a ranar tashin kiyama to imanin mutum ba zai inganta ba inda ya ɗauki wannan ru'ya cewa wahami ne cewa wani rudu ne ba gaskiya ba ne ba shi da ke cewa wala ya sihul imanu bin ru'ya li ahli dari salam ahli dari salam su da 'yan aljanna wallahu yad'u ila dari salami wa yahdi man yashawu ila siratin mustaqim dari salam shine gidan aljanna gida na aminci kenan to shine ma nake cewa iya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jama'a mutum yi imani ya kudirce cewa tabbas ɗan aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisai daban-daban mun karanta a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a daren 20 a daren 14 ko 15 haka za ku ga ubangijinku ɗan aljanna idan an shiga aljanna Allah zai ce musu shin me yake da suna shin ba zan ba ku abin da ya yi abin da kuke ciki ba sai a ringa mamaki mine ne ya yi wannan ni'imar da 'yan aljanna suke ciki sai Allah subhanahu wata'ala sai bayyana sai 'yan aljanna suka Allah subhanahu wata'ala to wannan tabbatar da cewa lallai Allah subhanahu wata'ala 'yan aljanna za su gane shi to dole sai imani mutum ya yi imani da haka imanin shi zai zama ingantacce saboda imani da wannan gaskata Allah ne kuma gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyin alkur'ani mai girma sun tabbatar da cewa za a ga Allah lilladina ahsanul husna wa ziyada wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ranar wannan zaka ga wasu huskoki suna kyalli dalilin mi saboda sun ga ubangijinsu kenan kaga wannan abu ne tabbatacce wannan abu ne tabbas ɗan aljanna za su ga Allah to idan ka karyata to ka karyata aya kuma ka karyata hadisi don haka imaninka ba zai zama ingantacce ba sai ka tabbatar da haka sai ke cewa limani tabaraha minhum bi wahamin dukkan wanda ya dauki cewa ganin Allah wannan ya dauke shi cewa wani abu ne kamar wahami ne kawai rudu ne ba gaskiya bane ba ya ci gaba da cewa auta awwalaha bi fahmin ko kuma yayi tawili akan ganin Allah da wani abu na tunani da nazari na fahimta yace a'a ba wai ganin shi bane fikirikiri zaku yi a'a kawai ya kawo wani tawilin shi yasa me yasa ba ka tabbatar ba abin da Allah tabbatar ma kan shi ka huta ka tabbatar mana menene matsalar ka ciki Allah yace za a ganshi to shikenan tabbatar manzo sallallahu alaihi ya ce za a ganshi shikenan tabbatar menene matsalar ka a ciki kai ba kai ba kake shar'antawa ba kai aka aiko da alkur'ani ba kuma ka ringa gardama in an ce ma Allah za ga Allah gobe kiyama ina dalili ka ba kanka wahala yace id kana ta'awilur ru'ya saboda wa ta'awilu kullu ma'ana yudafi ila rububiyya saboda tawili da zaka ma wannan ganin na Allah da za a yi gobe kiyama kamar kana kokarin ka yi tawilin dukkan wata siffa ce ta Allah wadda aka ce Allah yana da kaza Allah yana da kaza Allah yana da kaza wanda shi tabbatar ma da kanshi ya ce to imani bai inganta sai in ka bar tawili bi tarki tawili ya kasance ka fasa wannan kokwantan ka fasa kiwe-kiwe ka fasa nema ka rinka kamanta abin da wani abu a'a Allah ya ce za a ganshi gobe kiyama tabbatar za a ganshi kai shiru yaya za a ganshi wannan baka sani ba yaya yake wannan baka sani ba sai an je an gani walzumu taslimu alaihi walzumu taslim sai ce wa alaihi dinul islam abinda yake wajibi akan musulmi ya sallama akan wannan kuma wannan shine addinin musulunci akan shine addinin musulunci kidriya yace wa mallam yatawakkal nafiy wa tashbih zalla wala bisbit tanzih mala yake cewa dukkan wanda dukkan wanda yake musanta wata sifa ta Allah ko kuma yake ƙoƙarin kwatanta ta da ta wani zallata wannan ya ɓata wannan musibin tanzi kuma bai dace ba da tsarkake Allah kenan duk wanda yake ƙoƙarin idan aka ce ga Allah yana da siffa kaza kuma ya tabbatar ma da kanshi da ita alkur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ta sai kai kake kokarin kai tawili kai kiwe kiwe akan ta to wannan ka bata aqida ingantacciya ita ce kawai Allah ce yana da kaza eh Allah yana da kaza yaya wannan abin yake ban sani ba shi ya ce yana da nima kuma na ce yana da me yasa ba zan gaskata ba abinda Allah ba da labari yana da shi ke nan ka huta to wai ka ga wasu takan yi wata rana miji wani yana ƙoƙarin kekewayawa ya je ya dawo akan cewa siffa kaza ta Allah ba haka ba ake ne yanzu Allah ya ce yana da hannu sai ce a ba haka ba ake anihin kudura shi kuma Allah ya tabbatar ma da kanshi yana da hannu ka tabbatar yana da hannu me yasa zaka kalla hannu ga kutufanka tana hannun Allah daga ka kalla hannunka to kwana ka tuna cewa ya hannun Allah yake to ka kamanta Allah da hannunka kenan bakka tuna siffarka bakka tuna halittarka Allah laysa kamithlihi shay'un ni wa huwa as-sami'ul basir ba abin da yake kama da shi idan Allah ya ce na da kaza he ka kalli siffarka tukun ka tana siffa ta Allah to ka ne ma ka tamta Allah kenan kawai Allah na kaza ishu eh Allah ya ce na da kaza laysa ka misli shay mu samir basir babu wani abu da yake kama da shi kuma mai ji ne ko mai gani wannan shine aqida ingantacciya wannan shine aqida kuma ta ahlus sunna wal jamaa sai ma ne ci gaba da cewa yake cewa fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyya fa inna rabbana kenan a wannan magana ta 38 akan ta zamu tashi yake cewa fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyya yake cewa ubangijinmu Allah madaukakin sarki mawsufun bi sifatil wahdaniyya ya siffanta da siffa ta kadaita shi kada yake a nan malami yake so ce maka yana fasara maka ƙulhu Allahu ahad ne Allah da yake cewa ƙulhu Allahu ahad ka ce Allah shi ɗaya ne to idan aka ce mausufin bisifatul wahdaniya Allah ya siffanta da siffa ta kadaita shi ɗaya ne man'utun binu'utin fardaniya kuma Allah madaukakin sarki ya siffanta bangaren siffofin shi da siffofi wanda nashi ne na shi kadai shine inda Allah ke cewa Allahu samad lam yalid wa lam yulad Allah kadai ake nihi da bukata ta biya lam yalid wa lam yulad bi aiwa kuma ba aihe shi ba wannan siffar ta Allah shi kaɗai ke da ita kowa a duniya an aihe shi kuma ya aiwa illa kaɗan daga ciki illa kaɗan daga ciki amma duniya abin da sa ta yawaita ta zama inda ta zama wanda aka aiwa ne suke aiwa wasu shi sa ta kawo haka to shi Allah madaukakin sarki bai da wannan siffa shi siffar shi kaɗai ne lam yalid ne wa lam yulad bi aiwa ba ko ba a yi shi ba sai kuma malaka cewa laysa fi ma'anahu ahadun fil bariyya kuma a cikin ma'ana ta siffa ta Allah babu wani wanda yake da irin wannan ma'anai a cikin dukkan talikai dukkanin halitta kakaf babu wanda yake da ma'ana ta ɗaya daga cikin siffofi na Allah kenan kaga wannan menene ke nuna maka yana nuna maka ka san wane ne Allah kuma ka san girman Allah kuma ka san cewa lalle Allah bai kama da kowa shi yake kaga anan da yace mawsum bi sifatil wahdaniyya shi kade ne al ahad qul huwallahu ahad hannu kuma wajen siffata ma shi kade yace sai yace lam yalid wa lam yulad hannu kuma ya maimaita yace wajen ma'ana ta siffar da ya siffanta da ita ita ma shi ɗaya ce sai ce kuma walam ya kullahu kufuwan ahad sai kuma ya ci gaba da cewa kenan mu je a saman fashta 36 a musaya a fashin 33 na'am sai ke cewa wa ƙaunuhu ta'ala wadda Allah marukacin sarki wa ƙaunuhu waɗai shi malar kenan ke cewa wa ta'ala anil hududi allah maɗaukakin sarki ya wuce a mai iyaka ya girmi iyaka ba shi da iyaka walghayat ba shi da ƙarshe kamar da muka ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu haka nan ya ce ta'ala anil arkani wal a'adai wal adawati Allah madaukakin sarki ya girmi a ce akwai wani rukuni inda Allah anan yake ko kuma a ce Allah yana da gaɓoɓi irin da ɗan adam ya huce nan wannan duka ba sifa bace ta Allah wani adawati ko wani abu wani abu wanda ɗan adam zai bukata a rayuwar shi a ce Allah mana bukatar wannan Allah ya huce wannan la tahwihil jihad babu wata jiha da za ka ayyana ta musamman ka ce Allah yana nan misali baka ce ba Allah yana gusu baka ce bai na arewa baka ce ba yana gabas baka ce bai na yamma baka ce bai na ƙasa hakanan baka ce ba yana cikin halittar shi samaniya halittar shi wannan sama wadda ya halitta ai mun san Allah khalaqa sab'a samawati ko to sab'a samawati din wannan sammai guda bakon wannan Allah baka ce ba Allah yana cikin su kenan Allah ba shi da wuri a cikin halittar shi an gane babu wani wuri inda Allah yake a cikin halittar shi sai dai ba wani abu wanda halittar tashi za ta yi bisan shi ba shi ne ce la ta hawihir jihadu sit jihohi guda shidda gabas da yamma kusum da arewa hudu ko sama da kasan agama nawa shidda shi ne jihatu sil jihohi guda jihohi wurare bangarori guda shidda na halittun shi to allah bayya cikinsu ba bisa iya abin da ke allah kasa irin tabi'at kamar da sauran halittu suke to anan yana buƙatar bayani ba a sakin wannan magana haka ta saboda idan aka sake ta aka tattahi ta kalmi ta zama rudu idan ka jo ta magana akwai waɗanda suke da aƙida cewa allah subhanahu wa ta'ala yana ko'ina ko'ina in ka je akwai allah sai suke hujja da ayan nan ta cikin suratul hadid alam tara anna allaha يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا خرق الآية ألا تاي ألم ترى أن الله يعلم شم بك غريبة ألا ياسني ما في السماوات وما في الأرض ياسن أبن ديكي سما ياسن أبن ديكي كسا tukwana sai ce kuma ma ya kunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u babu wani mutum biyu da zasu gamu sai Allah madaukakin sarki ya zama shine na uku su wala khamsatin illa huwa salisuhum wala adana min dalika wala aksara illa huwa ma'hum aina maka mutum hudu shine na biyar mutum biyar shine na shidda kai duk yawan mutane to sani cewa Allah ya san me suke yi shi ya sa da farko sai ce ya alam a harkon ayi ya san mi suke yi waɗannan mutanen babu abin da ke ɓace wa Allah to he suke cewa dalilin wannan aya Allah na ko'ina ita kuma aƙida ta ahlus sunna wal jama'a halittu na Allah sama ƙasa gusum arewa gabas yamma ba anan ba Allah yake Allah yana fauka makhlukati Allah yana saman saman halittun shi saman halittun Allah ba cikin su yake a saman su yake an gane yanzu kamar saman nan sama da muke gani wannan sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar ta shida ta bakwai daga nan mun san akwai wani abu daban wannan shi kaɗa ga wani labari to saman saman bakwai saman saman bakwai kenan Allah maɗaukaki ne akan dukkan halittun shi ba a cikin halittun shi yake idan ka ji an ce Allah yana sama ba ana nufin ba wannan sama ta fara a ce yana sama ko yana abu a'a ba haka wani yake ne saman saman halittun shi ina hata an gane dalili akan haka wani malami a wani littafi mai suna aljiyushin islamiyya ibn al-qayyim al-jawzi ya littafi a cikin wani malami yake bayani yake cewa kakab akidu daban-daban addinai daban-daban kakab insu duk wanda ka tambaye shi na Allah yake ce ma zai yana sama yau baka samu kirista baka ce mai Allah yana ƙasa yarda ko Allah yana gusmi yarda ko yana gabas yarda kuma ko mu da muke kallon gabas ka'aba muna sallah a zuciyar mun san Allah ba a ka'aba bai ki mu mun san Allah yana sama yau in zaka yi addu'a daga hannu kake sama daga hannu kake me kake nema daga hannu kake zuwa sama kana so Allah in sha addu'arka a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki ya yi bayani cewa yana sama a cikin ayoyi daban-daban kuma da nau'i na kalmomi har kalmomi guda tara kalma guda tara wadda kai tsaye in ka juya wacce wannan baka yi juya ta wanda suke bayanin cewa Allah na sama muharaba daga ƙasa Allah ke cewa sabbi hisma rabbikal a'la kayi tasbihi ga ubangijin ka madaukaki a'la madaukaki haka Allah sabbi hisma rabbikal a'la kayi tasbihi ga ubangijin ka madaukaki haka nan a cikin ayatul kursiyu ai haka muke faɗa wa huwa al-aliyyu al-azim a ƙarshen ta ko wala yaqutu hifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim kalma ta aliyyu ana nufin madaukaki wanda yake saman komi haka fasar take haka nan a cikin suratul ra'd Allah yake cewa alimul ghaibi wash-shahadati al-kabir al-muta'al al-muta'al shi ma me yake ni yana nufin maɗaukaki dukkan waɗannan ayoyi suna nuna maka cewa ne Allah maɗaukaki ne akan halittar shi saman halittar shi yake a cikin sotin laili ma ba haka bai ce illar diga a waje rabbi al'ala sai neman kusanci zuwa ga ubangijin shi wanda yake maɗaukaki daga cikin kalmomin da suke nuna maka Allah na sama Allah ke cewa inna an zalna fi lailatul qadr hakika mun sabkar da shi a daren lailatul qadr mun sabkar da shi a daren lailatul qadr da aka ce anzala ana ne sabko da abu misali abu yana sama ka sabko shi zuwa ƙasa shine anzala ko kuma kowa ɗai ya san fasarar ina an zanna wuce ake mun sabkar da ne da alkur'ani mun sabkar da shi a radar litar ƙarni haka muke cewa ko to idan aka ce an sabko abu daga ƙasa aka sabko shi ko daga ina daga sama abu ne a hili ina an zallahu fi lailatul qadar mun sabkar da shi a dare na lailatul qadar kenan kaga wannan kalmar ita ma a hili take kuma tana nuna maka cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana sama Allah ke cewa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal haka ne ke cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka sabkar da alqur'ani sabkowa daga ina da kai an ce sabkowa ka san daga sama ne zuwa ƙasa ai bai buƙatar tawili hakanan daga cikin kalmomi da suke nuna kuma a cikin alkur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana sa akwai ta kalma ta araja araja sa'ala sa'ilun bi azabin waqi lil kafirina laysa lahu dafi min Allah fil ma'arij ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana ta'aruju ta'aruju kalma ce a larabci ana nin hawa ta'arujul mala'ikatu mala'ikai suna hawa war ruhu da mala'ika jibril ilaihi zuwa gare shi zuwa zuwa ga Allah suna hawa zuwa ga Allah fi yawmin a wani wuni kana miqdaruhu 50 alf sana wanda in aka kididdige shi da duniya 50 alf sana kamar shekara 50 ne wa inna yawma inda rabbika ka alfi sanatin mimma tawaddu kaga wannan aya ta arujul mala'ikatu war ruhi tana nuna maka ne ta nuna maka Allah yana sama tunda mala'iku suna hawa ne zuwa gare shi daga cikin kalmomin akwai kalma ta as-su'ud as-su'ud shine kamar mutun ya hawo matattakara zuwa sama shine kalma ta as-su'ud haka a ƙur'ani allah zo da wannan kalma yake cewa ilaihi ya sa'adu kalimu tsayyubu wal amalu salihu ya fa'u zuwa gare shi ne kyawawan kalamai suke zuwa suke hawa zuwa gare shi ilaihi ya sa'adu suna hawa zuwa gare shi zuwa gaba zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala to daga ji an ce ma suna hawa zuwa gare shi ai baka bukatar kiwe-kiwe ka san a ina wanda suke hawan zuwa gari suke sama ne Allah mai sarki yana saman saman halittun shi baki da haka nan daga cikin kalmomin akwai alƙahiru wa huwa alƙahiru fauka ibadi Allah maɗaukakin sarki alƙahir ne fauka ibadi wanda ita ce alfauƙiyya ya khafuna rabbahum min fauƙihim wa ya fa'adu na mayu umaru suna tsoron ubangijinsu daga samansu wannan aya ka yi ta da kyau ya hafu na rabbahun min fauƙihim mala'ikai da dukkan halittun Allah suna mai sujada kuma ya hafu na rabbahun suna tsoron ubangijinsu min fauƙihim daga samansu Allah na samansu suna tsoron shi wannan ayoyi idan ka kewaye su ka yi tawili ya za ka yi da aya take cikin suratul mulk a amintun man fi sama'i an yakhsifa bikum al-ardha fa idha hiya tamur a amintun man fi sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nasir Abdullahi bin Abbas wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a kuma ya tabbatar da cewa wannan yaro ya san alqur'ani yake cewa a amintum azaba man fis sama'i in asaytumuhu haka fasara ayat take a amintum azaba man fis sama'i in asaytumuhu shin za ku aminta shin za ku nutsu da azaba wanda yake sama idan kun saba mashi wa ake saba ma ba saba ma malaikai ba saba ma wata halitta to abdullahi bin abbas haka ya fasara wannan ayat ta shin wani a amintun manfi sama'i za ku aminta da azabin wanda yake sama idan kun saba mushi shi ne Allah hannun ahili take cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama batta bukatar tawili mazo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka ta yi hajjatul wada hajji ta ban kwana an zo an taru a hilin arfa manzala sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma al'ummar shi wasiyyar da yake musu sai ce ala hal ballat shin na isar da sakon da aka aiko nan isar sai daga hannu sai ce allahumma shahad ya Allah ka shaida to manzo sallallahu alaihi wasallam ya haka ya ce allahumma shahad ya fi kowa sanin Allah haka ne to ya ce Allah ka shaida kuma daga hannu zuwa sama akwai wani bawan Allah wani sahabi ana ce mai mu'awiya mu'awiya as-sulami wani bawan Allah mutumin ƙauye wata rana ya ba bai wasu kiwo da ba da kiwo da ya kai daji da dabbobin sai kyalkeci ya cinye guda a ciki da ta dawo gida da ya duba sai gani a dabba shi guda babu kawai sai daga hannu sai mare ta shi ko mazo sallallahu alaihi wasallam mun karanta a cikin adabul mufrad manzara sallallahu ya ce duk wanda ya mari bawon shi kafara shi ya yantar da shi bawon ka ne da kamare shi kafara da za ka yi wannan zunubin ya sauka yantar da shi kai tsaye ka ce yana ya kama shi yantar shi manzara sallallahu bawa ma kyauta mu'amala ke so a ringa da shi shi sa sahabbai akwai da suke cin abinci da bayan su irin sa abdullahi bin umar har suke cin abinci da bayansu in sun sa kaya irin su bayan su zasu in sun kwanta a wuri irin wurin bayan su zasu kwanta to shi da ya zo ba masu salasun labarin abin da yawa sai manzara su salame girmama mashi abu ya nuna mai wannan ba karama abu ne kafarai ya yantar da ita sai ce to ya rasu da la'antar da ita zai tun da abin ya zama haka gara dai wannan zalibin kankare shi daga jikina sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kanka yantar da ita kawo mana ita nan saboda idan ba musulma bace ka yantar da ita ka ƙara ma kafirai ƙarfi idan ko musulma ce ka yantar da ita musulunci ya ƙaru sai ce kawo ta a bincike ta ya take tukwana a yantar da ita shikenan a kawo ta da aka kawo ta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta aina Allah aina Allah hadisin yana da cikin motsawa sai ta ce fi sama ta ce allah yana sama ita wannan bai wata ta ce mazu salar salami ce mata man ana wani ne ta ce an ta rasulullah ta ko ma'aikin allah sai mazala ke ce mishi etika hafa inna ha mu'mina je ka yantar da ita mummuna ce ta san inda allah yake ta san allah kuma ta san ni wane to wannan an yi gardama akan wannan kiri-kiri ta bayyana ta tabbatar manzo sallallahu kuma ya tabbatar da ita akan haka kuma yanzu ka zo kai gardama ka ce ai ba haka bane ba kai tawili in aka ce Allah ya sifantar da kanshi da kaza kai ka tada hankalin ka ce bai kamata ba a ce ai ba a wada haka nan ba gabaki dai ahlus sunna wal jama'a sun gamu akan cewa Allah na sa kuma duk mai nazari cikin alkur'ani mai girma ayoyi za su baka wannan abin a zuciya ka tabbatar da haka kai fir'auna ya san inda Allah yake fir'auna ma me yace ta ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attala ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kaziba annabi musa ya sanar da shi ya ga ya mishi Allah Allah same yake ya gaya mashi inda Allah yake ya gaya mashi ya addini yake sai ke cewa to tun da haka ne ha ma na zo imini gini etaj etaj wanda zai sama kololuwa zuwa wajen ubangijin nashi zani in je in kare da shi in yaso in gani ya zai menene ya san inda Allah ya san inda Allah yake annabi Musa ya sanar da shi cewa Allah a sama yake yace a kai shi a me beni yanda zai hawo iske Allah fa tsala ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziban to fir'auna ma yake sanin inda Allah yake kai ka zo ka garrama ka ce ka yarda an ce ma Allah asali to haka ke da kai wasu daga cikin ɗan uwa suna suna tawili akan wannan wannan sifa ta Allah shine Allah mutum sarki yake cewa a cikin alkur'ani sun mastawa alal arsh Allah mutum sarki ya ya daidaita a sama al'arshi yanzu kawai Allah ce da ke samun al'arshi kai al'arshin kanta idan aka ce ka ba da dizani in ya take ƙwalluwarka da tunaninka bai iya tsinkaya take ko aljani bai iya tsinkaya take ko aljani abinda aka ce duniya kakaf inta in ka ɗauke ta da sama da ƙasa idan ka ɗauke su ka ɗora su a saman kursiyu kamar ka jefa wani zobe ne a tsakar sahara ko mota ce wata sahara ya za a ganta bare zobe in ka dora ta a saman kursi kamar ka dora ba a maganinta ba a maganin duniya tukanta haka nan in ka ɗauki kursiyin ita kanta ka dora sama al'arshi ita ma kamar zobe ne ka jewa cikin sahara ya za ka ganta ita ma ba a san baya ina take a sama al'arshi duk girmanta to ka duba yadda girman al'arshin da Allah ya ce sun mastawa al'arshi to ya za a yi ka iya tunanin ya al'arshin Allah yake ba ka iya tunanin shi a ce duka duniya wannan kaf ba ma a sama al'arshin ba a saman kursi ma aka ɗora ta wacce ya take yi bare kursi bare bare abin nan bare ɗan adam bai iya tunanin wannan abin bai iya sallamawa kawai ake shi ne malam ya ce mana anan ya ce abin da yake kwanciya hankali a wannan matsala shi ne bayani a baya yake cewa luzumin taslima wa alayhi dinin musulmi shi ne kawai ka lazumci sallamawa idan Allah ya ce yana da kaza kawai sallama e amantu bi hada na yi imani da haka amma kuma ba a sa gaba ka rinka tambaya abin wannan yake ko ya yake wani ba a kika shi ne imam malik da aka tambaye shi aya ta zo ta ce allahu al'arshi stawa allah ne ta sama al'arshi kai fastawa aka tambaye imam malik ta yana ya daidaita sai imam malik yake cewa al'istiwa umaru shi ita daidaita abu ne wanda mun san fasara shi da larabci walkaifiyatu mashhur amma yaya ya daidaita wannan abu ne wanda ba mu sani ba wal imanu bihi wajib kuma imani da cewa Allah ne ta sama al'arshin wajibi saboda shi ba da labari a Qur'ani in imani da haka kafirci yace wasu alu an hubida kuma ka ringa ma tambayi wai yaya ne siffa Allah ta kaza ya take wannan ko bid'a ce ba a saka ba sahabbai bi sa tambayi wannan ka ga dai a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam suke da yake ba wani abin da za a je a dawo bane akai ba wata matsala ba ce ba da yanzu za a zo a ringa tare jijiyoyin wuya a kanta sabon mazu sallallahu alaihi wasallam zawa suke su tambaye shi akan giya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin nas akwai cutarwa amma akwai amfani kadan wa ithmu ma akbaru min naf'i ma sai dai cutarwa ta tahi amfanin ta yawa yas'alunaka anil ahilla yas'alunaka an madha yunfiqun yas'alunaka anil ruh yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha duka kaga irin wannan tambayoyin da suke zuwa sahabbai da suke zuwa su tambaye wasu kuma yahuda da suke zuwa su tambaye su tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam wai menene kaza amma da yake su yahudawan sun karanta a cikin littafin Allah at-taura su ma sahabbai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyatar da su akan cewa ga yadda ga Allah yake suna ya sanin Allah ya karanta da su sanin Allah bai kai ba abin da za su zo su ringa sha ma kansu su ringa tambaya a kanshi kai yanzu abu mai girma irin wannan abu mai girma abin da ya yi tauhidi inda a ce abin abin ta da jijon wuya ne koko abin da ba a sani ba ne ba koko abin da abu ne wanda kumfilike ai shi ne kamata su fara tambaya akan so su ringa tambaya akan giya ko su ringa tambaya akan al'ahilla ko su ringa tambaya akan kaza akan kaza shi ne a hau shi ne a meke da suna kan gaba na tambaya amma ba su tambaya ba saboda ba abin shi ba ne a gare sun san abin alkur'ani ya bayyana musu abu ne a hili allah ya ce ya saukar da alkur'ani ina nan nazzal na zikir wa ina na wula musu an saukar da alkur'ani mini ne abin kai ga isra'i wal mi'raj isra'i da za a fara da sallah ina aka tafi to zauwa aka aka ɗauki mazu sallallahu alaihi wasallam da wata dabba mai suna albura za mu gani babin yana zauwa nan gaba aka zo aka ɗauki mazu sallallahu alaihi wasallam daga masjidil haram aka kai shi masallacin qudus daga masallacin qudus kuma aka ɗauke shi aka yi sama da shi shine isra'il wal mi'raj subhanallazi asra bi 'abdihi laylan ila al masjidil haram ila al masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir kaga isra'il wal mi'raj ittifaqan kowa in ya karanta wannan kisse ba ya an je an zo ba haka aka ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam aka je sama ta hwari mala'ika jibril da shi da manzo Allah suka ce wane ne yace jibril ne kai da waje ni da annan muhammad yace eh dama an ce mu bude mushi su bude a je sama ta ya ba da labarin abin da gani a sama ta fari ya sati mai zuwa za mu yi magana a kan isra'ila insha Allah a sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu har aka ji sama ta bakwai jibril ya ce tuni ma baki na nan inda sidratul muntaha intaha jannatul ma'awa iz yaksha sidrata ma yaksha ma zagal basar wa ma daga laqad ra'a min ayati rabbihil kubra haka Allah yake cewa ma kadhabal fuadu ma ra'a afatumarunahu alama manzo sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya bai abin da ya gani abin da ya gani haka ne ya fito yake ba ƙuraysha labari cewa ga abin da ya faru jiya a nan suka ringa ce a ba wannan zancen kawai ba su yarda ba an gamu da abubakar siddiq shin ka ji mutumin kai na cewa wai jiya an ɗauke shi an kai shi masallacin kursu daga nan aka wuce da shi ka duba wani zancewa ya ce tabbas kun tabbata ya faɗi suka ce muna zaune faɗi ya ce wallah haka ne tabbas a ya shi wannan baya karya as-siddiq kenan ya ce tabbas a yi inda manzo sallallahu alaihi wasallam ne faɗa a nan ne aka je aka fallanta sallolin aka fallanta guda hamsin aka dawo zala zai zai dawo annabi annabi musa ya ce mashi a rage inda guda hamsin ce za a rinka guda biyar in ma ka duba da yanayin yadda ake shan wani guda hamsin a wuni amma ko malamai da suka yi wata kidaya ko ta aka gama da nafuroli ya ta zama ta hamsin in aka gama da nafurolin da mutum zai in ka gama da tafarin kawai ka samu ta hamsin na filolin da ake yi na dare da na rawatin wanda ake kayan asuba wanda ake yi na duha da wanda ake yi kayan azuwar da na bayan azuwar da na kayan la'asar da na magaruba da na isha da na kiyamun leli da aka masu aka ci wuri a gani sun zama hamsin kamar yadda aka falanta su insha Allah ta'ala sati mai zawa za mu magana akan al-isra wa mi'raj ina ga anan za mu dakata lokacin ya tafi ko abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muke kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi